الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a hudu ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 26 ga watan 12 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahi kafin darasi na yau ba laifi 'yan tambayoyi sukan iya gabata na'am
ana cewa bayan fatiya an so a karanta sura to idan mutum ya mance ya karanta sura a raka alfari daukanwa tana kama shi
wai tambayar ɗan uwa shine dangane da cewa raka'atul fajr karanta sura bayan fatiha sunna ce mustahabba kamar yadda hadisai suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarin fa'ida a raka'a ta farko bayan fatiha yana karanta kuliya ayyuhal kafiru a raka'a ta biyu bayan fatiha yakan karanta kulhu Allahu ahad wani lokaci a raka'a ta farko bayan fatiha yakan karanta ayat da ke cikin suratul baqara qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaqi wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun sannan a raka'a ta biyu bayan fatiha yakan karanta kulya ahadal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun wannan aya tana cikin suratu ali imran shine dan uwa yake cewa idan ka manta karanta sura bayan fatiha misali a raka'a ta farko za ka yi sujada kabli ko kuma sujada ba'adi a magana wadda take tabbatacciya kamar yadda malamai suka rinjayas ko kuma kamar yadda dalili ya tabbatar kamar yadda kabli take da ba'adi suke shigowa a sallah ta farilla haka a sallah ta nafila ma ba abin da yake bambanta su sai abin da dalili ya bambanta don haka in a sallah ta farilla mutum ya bar karatun sura kaga mai zai yi anan sai ya yi sujada an gane ko sai ya yi sujada ita ce sujada kabli don haka shi ma karanta sura a sallah ta nafila matsayinsa sunna ne kamar yadda a nan an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan karanta waɗannan sururin don haka kuma hadisan da suka zo akan cewa yana karanta fatiha wanda har aisha Allah ya kara mata yadda take cewa ba take cewa take cewa ka ce kamar ma bai karanta fatiha ba saboda yadda manzon Allah yake gajarta ta malamai sun yi bayani game da wannan hadisi rashin tsawaitawa ce aisha take kaiwa mubalaga ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya karanta sura a rak'atul fajr ko kuma baya karanta Fatiha domin shi ya faɗa ya tabbatar mana sallah ba ta inganta sai da Fatiha an gane kuma ga yadda dalilai sun tabbatar da cewa yana karantawa kenan a takaice dai a nan mutum zai yi sujada sujada kabli a sanadiyar barin wannan sura da yi wanda ya gabata bayani ya gabata a darasin mu na sunan tirmidhi akan cewa yanda kabli da ba'adi suke shiga suka tabbata a sallah ta farilla haka a sallah ta nafila sai abin da dalili ya bambanta na'am wallare yana kiran sallah wurin hayyala sala hayyala fala me yake da gudun arewa akwai wanda bidiya kan haka kwarai hadisi ne tabbatacce bilal allah ya kara masa yadda lokacin da ya zo kan hayalatai idan yana kiran sallah yakan juyawa dama da hauninsa kwarai ba don ku hikima ko dangane da juyawa dama da hauni shine isar da sauti na ko'ina su ji don haka kuma koda da ci gaban da aka yi na microphone to juyawar dai sunna ce kamar yadda abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da mu akan haka na kamar eh, ana samun kamar limami wanda in zai gaba lokacin zuwa sujada gabar wani ya kai mushin shi ya kai kasa sannan ya yi da ko kuma kabbara a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a cikin sallah yana yin ta lokacin da zai fara aiki ba sai bayan yayi ai- ya tabbatar da aikinsa ne yake kabbara misali yanzu in zai yi ruku'u lokacin da zai sunku yayi ruku'u yakan ce Allahu akbar ba sai ya sunku yayi ruku'u zai ce Allahu akbar haka lokacin da zai dago daga ruku'u yakan ce sami Allahu liman hamidahu ba sai ya miƙe yayi tsaye sannan ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd haka lokacin da zai tafi sujada yana fara sunkuyawa yana cewa Allahu akbar ba sai ya kai goshinsa ƙasa sannan ya ce Allahu akbar don haka hadisi ya tabbatar da cewa dukkan kabbarori manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi su lokacin da yake nihin fara aikin ba sai bayan ya yi aikinsa ne yake kabbara na'am
mutum ne yake wani bashi kuma ya ya yi mutum ya bashi bashi sai ana bashi da bashi da zaka sai ce to da ke wannan bashi da zaka ta da
kamar misali ka ce masa ya rike bashin da kake bin shi a matsayin zakka sannan ka lissafa iya adadin kai kuma ka mayar da su cikin kudadenka wai misali kai ne kake bin mutum bashi kayi kayi ya biya ka yaki biyan ka da lokacin zakkar ka yayi da ka ware kudaden zakka sai ka lissafa cewa kana bin shi bashin miliyan ɗaya misali sai ka ce masa wannan miliyan ɗaya da kake bin shi bashi ya rike a matsayin zakka an gane ko a cikin kudin zakka sai ka lissafa miliyan sai ka kwatsa da kudinka shin zakka ta fita zakka wata fita ba kuma wannan wayo ne da dabara irin na yahudu an gane ko wanda a sanadiyar haka ma Allah ya tsine musu albarka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa qatala Allahu yahuda إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باؤوه فأكلوا ثمنا manzon Allah ya ce Allah ya la'anci Yahudu yayin da Allah ya haramta musu cin kitse sai suka sai suke narkar da kitsen su sayar da shi sannan su ci kudin don haka wannan ana kiran shi hila wayo kenan domin ka dawo da kudadenka zuwa gare ka wanda akwai littafi na musamman da ibn al-qayyim Allah ya ji kansa ya wallafa mai suna igafatul lahafani an masayid shaytan wanda yayi bayani ɗaya bayan ɗaya akan hiyar da mutane suke yi kaga yanzu misali mutumin nan da kace ya rike bashin da kake bin shi a matsayin zakka in ba dan kana bin shi zakka banan in ba dan kana bin shi bashi bayan da za a yi kaɗan miliyan guda ka bashi a matsayin zakka kamar yadda ake faɗa mana a garin nan akwai mai kudin da da ya ware zakka aka ce ya ware miliyayyika masu dama sai ya mai kama wani yaron shi wanda ya rike masa wasu kudade bayan ya taka ya yi gaba sai ya dawo da shi sai ya karbe wannan kudin sai ya ce a matsayin bashin da nake bunka to duk wanda ya haka zakka bata fita ba an gane ko bashi in baya da halin biya wajibi ne akan ka ka saurara masa har akai lokacin da Allah zai yalwata masa ya samu halin biya ya biya kuma inda zaka jimre ka dangana ka yafe masa ka bar masa wannan bashi a matsayin sadaka shine yafi maka alkhairi kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun ubangiji ta'ala yace wanda kuke bin shi bashi in ya kasance ma'abucin kunci ne ubangiji ta'ala yace fa nadhiratun ila maisara na kanku ku saurara masa zuwa lokaci wanda yake na yalwa har ya samu halin biya ya biya ubangiji ta'ala sai yace wa an tasaddaqu khairul lakum da za ku yi masa sadaka da bashin ku yafe masa shi ya fiye muku alkhairi in kuntum ta'lamun in har kun zamanto kun san da haka domin sakamakon duk wanda ya yalwata ma dan uwansa mumini a nan duniya to shi ko ubangiji subhanahu wata'ala zai yalwata masa a duniya da lahira duk wanda ya yi ma dan uwansa mumini kunci a nan duniya ubangiji subhanahu wata'ala zai yaye masa kunci a duniya da lahira an gane ko duk da cewa a wata riwaya ce ya farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama Allah zai yayi masa kunci daga cikin wato zai yayi masa bakin ciki da kunci daga cikin babban ciki waɗanda suke na ranar kiyama Allah zai yayi ma bawa to dan haka kasancewar a nan maganar ka ware kudin zakka ka ba mutum akan kana bin shi bashi sannan ka amshi ko kuma ka lissafa ka dawo ka ce masa ka yafe masa wancan bashi a matsayin zakka da kawari wannan kwata-kwata baya halatta in kai haka kuma zakka ba ta fita ba dole sai ana bin ka bashi sai ka sake warewa ka fitar da ita na'am kuma mu ya saboda da rubutu sai Allah ya mana fito ya kamata a cikin ko Allah fara fara wai mamu idan ya dago daga ruku'u zai ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu ko kuma zai wadatu da rabbana wa lakal hamdu kamar yadda limami zai wadatu da sami Allahu liman hamida haka wasu malamai suka faɗa musamman malaman malikiya da suka kalli wani hadisi daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin da yake cewa idza qala li imamu sami Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamdu idan limami yace sami Allahu liman hamida kuma mu ku ce rabbana wa lakal hamdu sai suka ce wannan hadisi yana nuna cewa an kasa an raba limami an ba shi iya aikinsa shi ma mamu an ba su ma mamu an ba su iya nasu suka ce limami zai ce sami Allahu liman hamida amma ba zai ce rabbana wa lakal hamdu don haka shi kuma mamu zai ce rabbana wa lakal hamdu ba zai ce sami Allahu liman hamida sai dai hadisai ingantattu suka mai da martani akan wannan fatawa ta su domin akwai hadisi sahihi wanda ke nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya dago daga ruku'u yakan ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu a matsayin shi na limami don haka ibnu rushd Allah ya ji kansa a cikin littafin sa bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala yace babu dalilin da ya nuna cewa mamu ba zai hada wa tsakanin waɗannan kalmomi guda biyu kamar yadda limami kuma ya tabbata cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hada su an gane ko dan haka ma mu yakan hada sani Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu kamar yadda limami yakan iya hada su kuma in ya takaita akan cewa rabbana wa lakal hamdu kuma wannan ba laifi bane ba na'am
hanyoyin malamai daban-daban suna wasu suna ganin cewa zuwa wani ajali za ka iya ƙara wasu suna ganin a ka ƙara wannan kuɗi wani shi menene suke dogara da shi
yawwa kai ma ka yanke hukunci kana gani wai kamar misali kaya ne ake sayar da shi jikka hamsin idan za ka zuba kuɗi take yanke ka ɗauka za ka saye shi a jikka hamsin misali amma in bashi ne za a baka sai wata ya mutu to za a iya dora maka jika biyar ya zamanto jika hamsin da biyar ko kuma jika sittin misali to shi ne ya ce ya ji fatawa ta wasu malamai suna bayani in kamar misali ajali ya dan saba ba laifi ba ne a dan dora wasu kuɗi saboda shi mai kaya ya amfana kamar yadda malamai suke kiran shi bai'ul taksid haka suke kiran wannan da yawa daga cikin malaman hanabila musamman malaman saudiya su suna ganin halaccin wannan ciniki don haka galibi a cikin littattafansu za ka samu bayani akan wannan mas'ala na cewa in ina sayar da kaya jika biyar a yanzu to mutumin da misali sai nan da wata uku zai biya ni yana ɗan zubawa da kaɗan kaɗan ba laifi ba ne ina iya sayar masa da kayan jika bakwai ko jika goma an gane ko sun kafa hujja da wasu dalilai illa kasancewar su Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa da sauran malamai suka ce wannan ciniki ba shi da bambanci da cinikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana shine albai'ata ni fi bai'atin wahida ciniki biyu a cikin ciniki daya yaya surar ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya kayan kuɗi ɗaya ne a sanadiyar sabawar ajali kuɗi ya saba in yanzu za ka ban kuɗi jika goma in ku sai wata ya mutu jika goma sha biyar to wannan ciniki haramun ne kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani sahabin yake cewa na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai a taini fi bai atin wahida manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya don haka wannan kauli shine kauli mai rinjaye wannan baya halatta a sanadiyar sabawar ajali kuɗi ya saba farashi ya saba in a yanzu za ka ba da kuɗi jika goma in sai ma wata ya mutu in ma sai bata za ka ba da to baya halatta ka ƙara masa iya abin da za ka sayar masa irin yadda kake sayarwa ga wanda yake da kuɗi hannu amma in a sanadiyar ajali ya saba kuɗi ya bambanta to wannan ciniki biyu ne a cikin ciniki ɗaya wanda matsayinsa haramun ne su suna kiran shi bai taksi wanda kenan da kaɗan kaɗan ne mutum zai zuba suka ce a sanadiyar wannan ɗan jinkiri da aka samu suka ce na halatta ya zama kuɗi ya saba duk da cewa hadisin da suke kafa hujja da shi babu fuska ta kafa hujja a bayyana a fili a cikinsa na'am idan liman ya sallame in ya tashi guda ɗaya zai kawo a asirce in biyu aka bar shi yawwa na fahimci tambayar ka misali a sallah ta magarba ka samu raka'a ta ƙarshe shin idan ka tashi fatiha da sura za ka yi a bayyane ko yaya za ka yi idan ka samu raka'a ɗaya ta ƙarshe a sallan magarba wannan ta ƙarshen da ka samu sai ka ɗauke ta a matsayin kai ita ce ta farkonka mai fatiha da sura idan ka meke sai ka yi fatiha da sura a bayyane an gane ko idan ka yi sujada sai ka zauna ka yi zaman tahiya sannan idan ka tashi sai ka kawo fatiha kadai a ɓoye ba sura an gane ko misali kuma sallar isha ka samu raka'o'i biyu na ƙarshe to wannan biyu na ƙarshe da ka samu sai ka ɗauke su matsayin su ne biyu na farkonka masu fatiha da sura kenan idan limami ya salamce sai ka tashi ka kawo raka'a biyu fatiha kadai a ɓoye ba sura haka za ka kiyasta duk wani abu da ka samu na sallar liman sai ka ɗauke shi a matsayin shi ne na farkonka misali a sallar isha ka samu raka'a ta ƙarshe wannan ta ƙarshe da ka samu sai ka ɗauke ta ita ce ta farkonka mai fatiha da sura idan ya salamce sai ka tashi ka yi fatiha da sura a bayyane idan ka zo sai ka zauna ka yi tahiya sai ka tashi sai ka kawo raka'a biyu fatiha kadai a goye ba sura dalili akan haka shine fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza ataytumus salata fa alaykum bis sakinati wal waqar wa la ta'tuha wa antum tas'aun fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu manzo Allah yace idan za ku je sallah ku je sallah tare da ku akwai natsuwa da girmamawa kada ku je ma sallah kuna guje-guje maza Allah ya ce abinda kuka tarda ku sallata sai ya ce wa ma fata kun fati mu abinda ya kuce muku ku cika kenan tunda ciko za ka yi abinda ka samu kai shine farkonka kasancewar a wajen liman fatiha ce kadai ba sura wannan bai dame ka ba kai a wajenka a matsayin ta farko take mai fatiha da sura an gane ku wannan kuma faɗa ita ce mai rinjaye kamar yadda malaman hanabila da malaman shafi'iyya suke kan haka malaman malikiya da malaman hanafiya su ne suka tafi akan cewa idan ka samu wani abu daga cikin sallar liman wani abu ya kuce maka to ramuwa za ka yi misali in ka samu raka'o'i biyu na ƙarshen sallar isha kaga fatiha ce ba sura ko to suka ce in ka tashi fatiha da sura za ka yi a raka'o'in biyu ramuwa ne za ka yi abin da ya kuce maka na sallar lima hujjar su hadisin da yake riwaya da take cikin sahihu muslim da manzo Allah ya ce wa ma fatakum faqhu wa ma fatakum faqhu sai suka dauki lafazin faqhu anan bi ma'ana ramuwa shi kuma lafazin alqaba a yare na larabci yana daukan ma'anar al-itmam kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa fa idza qadaytum manasikakum idan kun cika ibadar ku ta hajji kamar kuma yadda yake cewa thumma liyaqdu tafathahum waliyufu nuzurahum waliyaqawwafu bil baitil atiq dan haka kuma can ubangiji ta'ala yake cewa wa minhum man qada nahaba qada bi ma'ana ay atamma darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin kitabus siyam wanda mun tsaya karshen wato mun tsaya ƙarshen babi na 67 baban da ke bayani dangane da haramcin azumin ranar layya wanda bayani ya gabata azumtar wato ranar idi haramun ne kamar yadda dalilai sun wuce a lissafa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da haka idan aka ce idi ranar da shugaba da jama'arsa suke sallar idi ba a lura da ɗaiɗaiku cewa ne ba zan yi sallah ba sai gobe wani ya ce a shi sai jibi zai wannan duka ba idi ba ne ba domin mazala sallallahu salama ya ce mana alfidru yawma yufdirun nas wal adha yawma yubahhin nas mazan Allah ya ce idin azumi ranar da jama'a suke idi ranar da shugaba ya sanarwa cewa an ga wata gobe a yi sammako zuwa idi a yi sallatu wannan ita ce ranar idi an gane ko haka ranar layya ran da jama'a suke yanka layyarsu rannan ita ce ranar layya don haka ba a lura da ɗaiɗaikun jama'a waɗanda suke bin ra'ayinsu da son zuciyarsu su ce su gobe yau ba za su yi ba me yasa domin ba su ga wata da idansu ba su sai ran da suka ga wata da idansu wannan ba a kiran shi idi to don haka azumtar ranar idi haramu ne ko da mutumin da yake azumi na kafara dole ya dakatar da azuminsa idan idi ya wuce sannan ya dasa ya ci gaba ya kammala iya abin da ya rage masa kamar yadda hadisai sun wuce a lissafa wanda bayani ya gabata a kansu yau za mu tashi kenan babi na 68 قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب صيام أيام التشريق قال أبو عبد الله قال لي محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان عن هشام هو بن أروى أنه قال أخبرني أبي هو أروة بن الزبير أنه قال كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منا وكان أبوه يصومها قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا بندر هو عبد هو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج الواسطي العتكي أنه قال سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري هو ابن شهاب عن أروى هو ابن الزبير عن عائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن سالم هو ابن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منا وعن ابن شهاب عن أروة عن عائشة رضي الله عنها مثله وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الإمام البخاري الله يجيك أنسى كيف wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin azuntar kwanuka na yanyane idan aka ce ayyamu tashrik a hausa ana kiransu kenan kwanuka na yanyane ko kuma ka ce kwanuka na raye an gane ko ai an san raye a hausa idan aka ce raye shine nama ɗanye kenan a feɗe shi a yi masa kale-kale sai a shanya shi ya bushe domin a jima ana amfani da shi ana miya waɗannan kwanuka ayyamu tashrik su ne kwanuka uku bayan ranar layya idan aka ce yau goma ga watan zulhijja ranar layya kenan gobe sha ɗaya kenan daren sha ɗaya daren sha biyu daren sha uku ga watan zulhijja waɗannan kwanuka guda uku su ne ake kiransu ayyamu tashrik dangane da ambatansu da wannan suna malamai suka ce domin naman layya da naman hadaya a waɗannan kwanuka ne akan reɗe su sannan sai a shanya su a cikin rana kenan rana ta buge su ta busar da su domin a jima ana amfani idan an je su da yawa sahabbai naman hadaya suka rede shi sai su yi guzurin shi su koma da shi gida a dan kwana biyu ana miya da shi to waɗannan kwanuka da ake rede nama a shanya shi wato gumin rana ya bige shi don haka ake kiransu ayyamu tashrik domin lafazin a tashrik an ciro shi ne daga ashuruk idan aka ce ashuruk shine wato hudowar rana idan ta huto kenan hasken ta ya bayyana wasu malamai suka ce an ambaci waɗannan kwanuka ayyamu tashrik da aka lura da lokacin da ake yanka layya domin ita layya ba a yanka ta sai bayan rana ta hudu an gane ko haka ita ma hadaya ba a yanka ta sai bayan huduwar rana domin lokacin ta shine lokacin wallaha lokacin wallaha ko na shiga bayan huduwar rana wato da kamar minti goma sha biyar shine gwalgwadon kenan ɗaukakar ta gwalgwadon goron mashi misali rana tana guduwa karfe bakwai zuwa bakwai da kwata kenan lokacin wallaha yayi to a wannan lokaci ne akan yanka dabba ta layya akan yanka ta hadaya akan yanka dabba wadda take ta suna suka ce to an lura da wannan lokaci ne don haka su waɗannan kwanuka aka kiraye su ayyamu tashrik duk da cewa dai ma'ana ta farko ita ce tafi dacewa domin nama suke redewa su shanya shi ya bushe domin su nade su koma gida da shi a jima ana miya kenan waɗannan kwanuka ko kamar yadda muka yi bayani sha ɗaya sha biyu sha uku ga watan zulhijja kenan idan ka ware idan ka ware ranar laye kenan kwanuka uku da za su biyo baya to shine anan malam yayi baban da ke bayani dangane da hukuncin azumtar waɗannan kwanuka shin ya halatta azumce su ko kuma baya halatta in ya halatta ya halatta ne ga dukkan jama'a ko kuma ya keɓanta da wasu banda wasu shine anan malam ya shigo mana da hadisin Hisham daga mahaifinsa shine Urwa ibn Zubair yake cewa Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance ta sumu ayyama mina wato tana azumtar kwanukan mina an gane ko waɗannan ayyamu tashrik su ne dai kwanukan mina wanda ubangiji ta'ala yake cewa wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى an gane ku su ne kenan kwanukan mina domin kwanuka ne wanda ake zama a mina bayan kenan a ran goma ga wata alhazai sun zo sun yi shifa ta farko sun soke hadaya sun yi aski sun zo sun yi dawafu da ifada kenan za su koma mina su ci gaba da zama ran sha ɗaya bayan gushewar rana su zo nan su yi jifa sannan kuma su koma su ci gaba da zama ran sha biyu su zo su yi jifa bayan gushewar rana sannan menihin ya jinkirta sai ya jinkirta ran sha uku idan ya zo ya jifa kwanukan mina sun ƙare to shine anan yake ta yake cewa kanat aisha radiyallahu anha tasumu ayyama mina wato aisha Allah ya kara mata yadda ta kasance tana azumtar wato kwanukan mina yahaya ibn sa'id al-qattan sai ya ce wa kana abuhu yasumuha wato mahaifin hisham an gane ko wane ne mahaifinsa kenan urwatu ibn zubair wannan kenan fada ce ta yahaya ibn sa'id al-qattan shine yace wa kana abuhu kenan anan addamir yaudu ila hisham wa kana abuhu kenan baban hisham ibnu urwa kenan mahaifinsa urwatu ibn zubair wa kana yasumuha wato ya kasance yana azumtar wato waɗannan kwanuka duk da cewa a wata nuska ana samu wa kana abuha yasumuha an gane ko wa kana abuha baban aisha ya kasance yana azumtar waɗannan kwanuka na mina kamar yadda a wata nuska ta bukhari akan samu haka amma riwaya tabbatacciya a nuska muhakkaka wa kana abuhu yasumuha kenan baban urwa baban hisham kenan shine urwa ibnu zubair ya kasance yana azumtar waɗannan kwanuka na mina kenan anan mun ga aisha Allah ya kara mata yadda da ɗan kenan yayarta asma'u shine urwa ibnu zubair shi ma ya kasance yana azumtar waɗannan kwanuka na mina sha ɗaya sha biyu sha uku to a wannan riwaya ta gaba ta al'imamu zuhri daga urwa daga aisha allah ikara mata yadda sannan kuma da hanya ta biyu daga salim ibnu abdullahi ibnu umar daga mahaifinsa abdullahi ibnu umar allah ikara musu yadda da Aisha da Ibn Umar suke faɗa suke cewa lam yurakhas fi ayyami tashriqi an yusamna Aisha da Abdullahi dan Umar suka ce ba a yi rangwame game da azuntar kwanuka na yanyanan nama ko kuma kwanuka waɗanda suke na raye ba a yi rangwame ba game da azuntarsu tunda aka ce ba a yi rangwame ba kenan me za mu fahimta azuntarsu haramun ne illa liman lam yajid hadiya sai dai ga wanda bai samu hadaya ba wanda bai samu hadaya ba shi kadai ne ya halatta ya azumci waɗannan kwanuka sha ɗaya sha biyu sha uku kamar yadda ƙarin bayani zai zo sannan a wannan hadisi na uku a baban hadisin ibn umar allah ya ƙara musu yarda yake cewa as-siyamu liman tamatta'a bil umrati ila al-hajji ila yawmi arafa azumi wanda Allah ya dura ma duk mutumin da ya yi tamattu'i kuma ba dan makka ba kuma ba shi da hadaya ba shi da kudin sayanta ibn umar ya ce wannan azumi wanda ya hau kansa na kasancewa zuwa rana arafa kenan kafin rana arafa in ka tabbata baka da hadaya baka da kudin sayanta to kafin rana arafa sai ka azumci waɗannan kwanuka guda uku ran da Allah ya dawo da kai gida kai azumi bakwai in an hada ga uku ga bakwai ya zama goma cikakka kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa faman tamatta bil umrati ila alhajji famastaysara min alhadi faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ubangiji ta'ala yace faman tamatta bil umrati ila alhajji duk wanda ya yi tamattu'i da umra zuwa hajji me ake nihi da tamattu shine mutum Allah ya masa dacen zuwa makka a cikin wata daga cikin watannin hajji wanda watannin hajji ko watanni ne guda uku kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce alhajju ashhurun ma'lumat kamar yadda sunna ta bayyana watannin shawwal da zulqa'ada da zulhijja to duk wanda Allah ya azurta shi da yin umra in ma a cikin watan shawwal ko a cikin watan zulqada ko a cikin watan zulhijja kuma alhali ba dan makka bane ya ci gaba da zama a makka a wannan shekara kafin ya dawo gida Allah ya azurta shi da yin hajji to wannan an wajabta masa ba da hadaya kamar yadda Allah ya ce fa mastaysara min alhadi ai fa alaihi ma tayassara min alhadi na kan shi abin da ya sauƙaƙa na hadaya in ma ya yanka raƙumi ko ya yanka sa ko ya yanka rago an gane ko to sai ya zamanto ya yi wannan tamattu'i ba shi da hadaya ba shi da kudin sayanta ubangiji ta'ala sai ya ce faman lam ya jidi fasiyamu salasati ayyamin fil hajji duk wanda bai samu hadaya ba alhali kuma ya yi tamattu'i ubangiji ta'ala ya ce na kan shi azumtar kwana uku a makka an gane ko sai ya ce wa saba'atin idza raja'tum kuma na kan shi azumtar kwana bakwai idan kun dawo gida ubangiji ta'ala sai ya ce tilka asharatun kamila wannan ita ce goma cikakka kenan lissafi gwari gwari ga uku ga bakwai in an hade su kenan ya zama goma to wannan azumi kenan kafin rana arafa ake buƙatar duk mutumin da ya san baya da hadaya baya da kuɗin sayanta kafin a fita arafa kenan kafin ranar arafa sai ya azumci kwanuka guda uku to idan ya yi jinkiri bai yi ba shine sai ya ce fa'in lam ya ji da hadayan idan bai samu hadaya ba walam ya sun kuma bai yi azumi ba kafin ranar arafa ibn umar ya ce sama ayyama mina sai ya azumci kwanukan mina kenan sha ɗaya sha biyu sha uku an gane ko kenan in har mutum bai samu ba ya yi azumin uku kafin a fita arafa kenan bayan an dawo daga arafa domin ranar goma ga wata haramu ne yin azumi domin ranar sallah ce kenan washe gari sha ɗaya sha biyu sha uku wanda yakan iya azumtar su shi ne ya ce sama ayyama mina sai ya azumci wato kwanukan mina wai ba ya nuna cewa ba sai a waɗannan kwanuka kaɗai za ka iya yinsu kana iya jinkirtawa ko da bayan wucewar kwanukan mina saboda a nan an lura ne da yanayin alhazzai domin galibin alhazzai idan aka ce yau sha biyu ga watan zulhijja kenan an jifa rana ta biyu to mafi yawan alhazzai ran nan suke baro mina wasu daga sun naɗo kayansu daga ran nan sai gida wanda ma suka jinkirta su ne ran sha uku galibi a ran nan wasu suke barin makka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo da jama'arsa ran sha uku da suka yi jifa ya haɗa aisha Allah ya ƙara mata yadda da ɗan uwanta abdurrahman cewa su je can ta ni'im ta ɗauko umra ta zo ta yi mazan Allah ya yi magama da su a nan wadul muhassab gari yana wayewa ran sha hudu mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattara jama'arsa suka kama hanyar madina kaga bayan gama aikin haji ba su tsaya ba suka yi latti kuma ya faɗa yana cewa fiyayyar haji ita ce wadda idan mutum ya gama zai yi gaggawa ya koma zuwa ga iyalinsa hadisi ne ingantacce to don haka kenan anan mutumin da misali yake son daga an gama ya koma gida kaga anan in har aka ce ba zai azumci ba sha ɗaya sha biyu sha uku kenan sai an gama aikin hajji sannan kuma ya jiran kwanukan da zai yi azumi wannan azumi uku a makka to don haka anan sai aka masa rangwame duk wanda bai samu hadaya ba kuma bai yi azumi ba kafin rana arafa kenan sha ɗaya sha biyu sha uku ga watan zulhijja kenan kwanukan mina yakan iya azumtar su shine kenan anan ibnu umar Allah ya kara masa yadda yake cewa as-siyamu liman tamatta'a bil umrati ila al-hajj ila yawmi arafa azumi wanda Allah ya dora ma wanda yayi tamattu'i da umra zuwa hajji kenan wannan azumi yana kasancewa zuwa rana arafa kenan kafin rana arafa mutum sai yi sai ya ce fa'in lam ya ji da hadiyan idan bai samu hadayar da zai bada walan ya sun kuma kafin rana arafa bai yi azumi ba sama ayyama mina sai ya azumci kwanuka na mina to wannan hadisai wanda malam ya shigo da su a baban suna nuna mana iya waɗanda aka ma rangwame game da azumtar kwanukan mina shine kenan mutumin da ya yi tamattu'i ko ya yi kirani ba shi da hadaya ba shi da kudin tsayinta kenan shi kadai ne yakan iya yi amma matukar baka kan wannan yanayi azumtar waɗannan kwanuka haramu ne kamar yadda hadisi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa ayyamu mina ayyamu aklin wa shurbe hadisin na cikin sahihu muslim maza Allah yake cewa kwanukan mina maza Allah ya ce kwanuka ne wanda suke na ci da sha kenan ba kwanuka bane na azumi a wata riwaya yake cewa ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shurbin maza Allah yake cewa kwanuka na rayi kwanuka ne na ci da sha ba kwanuka bane ba wanda suke na azumi don haka waɗannan kwanuka azumtar su haramun ne an gane ku kenan in aka ci yau ranar layya ranar layya kamar yadda ya gabata haramun ne azumtatta sannan washe garin kenan ranar layya shi ma haramun ne mutum ya azumce ta sannan da rana ta biyu da rana ta uku gaba ɗayansu haramun ne ko da sun faɗo a rani kun da ka saba yin azumi kenan azumin litinin da alhamis to waɗannan kwanuka ba a azumtarsu an gane ko ko da adda walkai ka ci ma kanka alwashin yi to ba za ka yi ba domin hani ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kamar yadda ya gabata ibn umar da aka masa tambaya dangane da cewa mutum ne ya ci alwashin zai azumci wani yini shine marwaicin ya ce ina zaton ku ranar litinin ce mutum ya yi zaton wato ya ci alwashin azumtarta wannan ranar litinin sai aka yi dace ta kasance ranar sallah ce aka tambayi ibnu umar shin zai cika da alwashinsa kamar misali kai ne kake da dan uwa ba shi da lafiya ko kuma kake da dan uwa yayi bulaguro sai ka ce duk ran da Allah ya dawo da wani gida lafiya to washe garin dawowar shi zan yi azumi alwashi ne ka ci ma kanka sai ya dawo ran lahadi kaga ai yin azumi a ranar litinin ya zama wajibi a kanka domin ka cika alwashin da kai da ubangijinka to sai aka yi dace wannan litinin kin sai ta zama ranar sallah ce to shine sai aka tambayi ibnu umar shin mutum zai cika da alwashin ibnu umar sai yake cewa amara Allah bi wafa'in nadhr yace lalle ubangiji ta'ala yayi umarni game da cika alwashi kamar yadda yake faɗa a cikin suratul hajji wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq sai yace wa nahannabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an sawmi hadha yau yace wannan rana ku ta idi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani game da azumtar ta dan haka malaman usul suna da ka'ida ka'idarsu shine suke cewa wato yuqaddamu al-hadru ala al-ibaha hani shi ake gabatarwa akan halacci idan dalilai biyu suka zo wannan yana umarni wannan yana hani to wanda yake hani shine ake gabatarwa an gane ko to dan haka anan kenan ko da kasancewar kaci alwashin azumin litinin da alhamis in alhamis ko litinin ta faɗo a irin wannan kwanuka na soye to haramun ne ka yi azumi baya halatta domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna kwanuka ne na ci da sha ba kwanuka bane ba waɗanda suke na azumi dan haka kuma a nan abin da yake ƙara tabbatar mana ni Aisha da Ibnu Umar Allah ya ƙara musu yadda suka faɗa cewa suka yi lam yurakhas fi ayyami tashriqi an yusanna ba a yi rangwamen azumtar kwanuka na soye kenan sha ɗaya sha biyu sha uku ba a yi rangwame ba game da azumtarsu kenan ko da azumi na kafara mutum yake yi wanda dole ne mutum ya jera shi kamar kafara ta kisa ko kafara ta zihari ko kuma kafara wadda take mutumin da ya auka ma iyalinsa da ganganci a cikin wata na ramadan to idan waɗannan kwanuka sun gidda dole ka dakatar da azumin idan sun ba da baya sannan ka dasa ka ci gaba da azuminka shine anan malam sai yake cewa daga ibn shihab daga urwa daga aisha Allah ya kara mata yadda kwatankwacin wannan hadisi kenan na ibn umar na cewa kafin rana arafa mutumin da ba shi da hadaya kenan yakan yi azumi uku in bai samu ba hadayar da zai in bai yi ba azumin kafin rana arafa kenan sha ɗaya sha biyu sha uku sai ya azumce su don haka shine yake cewa wata ba abu ibrahim ibn sa'ad an ibn shihab wato ibrahim ibn sa'ad ya ma al-imam malik mutaba'ar wannan hadisi daga ibn shihab az-zuhri babu siyami yawmi ashura قال حدثنا أبو عاصم هو النبيل عن عمر بن محمد عن سالم هو ابن عبد الله عن أبيه هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء إن شاء صام قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري أنه قال أخبرني أروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء فلما فرد رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي عن مالك عن هشام بن أروى عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرد رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن هو الطويل أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفئر قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث أنا أيوب وابن أبي تميمة أنا عبد الله بن سعيد بن جبير أنا أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن أبي أميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود إيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن أيينة هو الهلالي المكي عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da hukuncin azumin ranar ashura ranar ashura ita ce rana ta goma ga watan almuharram an gane ko dangane da ambatanta ranar ashura kamar yadda azayin ibn lumunayyar ya ce mafi yawan malamai sun tabbatar da cewa ranar goma ga watan almuharram ita ce ranar ashura kuma wannan sunan ya yi daidai da yinin an gane ko ta bangaren lissafi domin yawmul ashir ne sai ake cewa kenan yawmul yawmul ashura saboda kai matuka a wajen lissafi kamar yadda ranar tara ga wata ake kiranta tasu'a tare da cewa akwai maganganu na malamai daban-daban akan tsago mata wannan suna da ake kiran ashura wasu har ma suna cewa wai man samahu ashe nuran shine wai sai aka haɗe kalmomin aka maida shi ashura da sauransu to shine anan malam yayi babe na musamman kenan babu siyami yaumi ashura babe ne wanda ke bayani dangane da wato azumin ranar ashura menene hukuncinsa shine anan malam sai ya shigo da hadisi na farko a baban shine hadisin salim daga mahaifinsa abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana cewa yau ashura in sha a sama wato manzon allah ya faɗa dangane da ranar ashura yake cewa wanda ya so ya azumce ta an gane ko wanda ya so ya azumce ta tare da cewa kamar yadda hadisin yake cikin sahihu muslim nan malam ya dan yi ikhtisar din shi ma'ana ya takaita shi manzo Allah yake fada yake cewa innal yawma yawmu ashura faman sha'a falyasumhu wa man sha'a falyufṭir manzo Allah yace kusan da cewa wannan yini yini ne na ashura duk wanda ya ga damar azumtar shi ya azumta wanda kuma ya so manzo Allah yace kada yi to bayani zai zo nan gaba kasancewar wannan bayan Allah ya sauke ma muminai farlancin azumtar wato ranar ashura don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa wato wanda ya ga dama ya azumce shi shine nan yace qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma ashura in sha asama kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dangane da ranar ashura yace wanda ya so ya azumce ta kenan wannan hadisi yana nuna mana ashe azumtar ranar ashura izini ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya sanar da mu'minai dangane da azumtar wannan rana kamar yadda a hadisi na biyu a baban Aisha Allah ikara mata yadda take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara bi siyami yawmi ashura manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yayi umarni dangane da azumtar wato ashura falamma furida ramadan yayin da aka farlanta wato azumi na ramadan kana man sha'a sama wa man sha'a aftar wato wanda ya ga damar azumtar ranar ashura ya azumce ta wanda kuma ya so ya ki azumta kuma ya ki bayan an farlanta azumi na ramadan wanda a ƙarƙashin wannan hadisi malamai suka tabbatar da cewa azumin ranar ashura a farkon musulunci matsayinsa wajibi ne tunda umarni manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi don haka siga ta kenan amara wa ma ya tasarrafu minha tana daga cikin ya gurgujo tunda anan ya ce amara bi siyami yaumi ashura manzan Allah ya yi umarni game da azumtar ranar ashura shi ko umarni kai tsaye in ya zo daga Allah ko daga manzansa iya abin da za a fa'idanta a farko shine wajabci sai an samu karina da za ta sarrafa shi daga wajabci zuwa mustahabbanci don haka magana mafi rinjaye a farkon musulunci azumtar ranar ashura wannan dole ne wajibi ne wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ku yayi hijira a cikin watan Rabiul Awwal yayi hijira zuwa Madina wanda shi azumi wanda yake na ramadan an farlanta shi ne a shekara ta biyu an gane ko a shekara ta biyu da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka farlanta azumi na ramadan to don haka kenan duka farlancin azumin ashura bai wuce ba shekara ɗaya kenan a cikin lokaci ɗaya ne aka yi shi bayan an yi shi ubangiji subhanahu wata'ala sai ya farlanta azumi wanda yake na ramadan to shine anan Aisha tace falamma furida Ramadan lokacin da aka farlanta azumi na Ramadan kana man sha'a sama wa man sha'a afdar wanda ya ga dama yayi azumi wanda ya ga dama kuma yake a hadisi na uku a baban Aisha Allah ikara mata yadda take cewa kana yawmu ashura atasumuhu quraishun fil jahiliya ranar ashura wato quraishawa suna azumtar ta tun a jahiliya tun a jahiliya Qurayshawa suna azumtar wato ranar Ashura me yiwa kasancewar su Qurayshawa sun samu azumtar ranar Ashura daga wajen ahlul kitabi wanda suke zaune da su kuma kasancewar duk da cewa akwai riwayu daban-daban wanda kasancewar a wannan rana su Qurayshawa suke tufatar da Ka'aba tun a jahiliya ake sa mata riga to su kansu Qurayshawa Aisha anan take cewa suna azumtar wato ranar Ashura a jahiliya wa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yasumuhu fil jahiliya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya kasance yana azumtar wato ranar Ashura fil jahiliya gabanin hijira kenan an gane ku dan karka fahimci cewa ya ci jahiliya a'a abinda ake nihi da fil jahiliya anan kenan qabla al hijira kafin hijira domin kafin Allah ya aiko shi a matsayin manzo a matsayin annabi babu wata ibada ta musamman wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da za a ce gashi yana yi ta azumi abinda ake nihi a nan qabla wannan kana yasumu fil jahiliya shine qabla al hijira kenan kafin ya yi hijira zuwa Madina shi ma yana azumin ranar Ashura tun a Makka Aisha sai take cewa falamma qadima al madina a yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso birnin Madina samahu wa amara bi siyami manzon Allah ya azumci ranar Ashura wa amara bi siyamihi kuma shi ma ya umarci jama'a cewa su azumta kaga wannan umarni da manzon Allah ya ma jama'a cewa su azumci ranar Ashura abin da yake fa'idantarwa shine wajibci Aisha sai ta ce falamma furi da Ramadanu lokacin da aka farlanta azumi na Ramadan taraka yawma Ashura manzon Allah sai ya dena azumin ranar Ashura yace da jama'a faman sha'a sama huwa man sha'a taraka wanda ya ga damar azumi yayi wanda kuma bai ga dama bai bari sannan hadisi na hudu a baban wato Humayd ibn Abdurrahman ya ji Muawiya ibn Abi Sufyan Allah ya kara masa Allah ya kara musu yadda na faɗa a ranar Ashura a shekarar da ya yi hajji akan mimbari ya hau mimbari yana faɗa domin Muawiya bayan nan yana nihin hajjinsa kenan ta farko da ya yi bayan ya zama khalifa an gane ku shekarar da ya haji kenan bayan ya zama khalifa shi Humayd ibn Abdurrahman ya ji Muawiya yana faɗa akan mimbari yana huduba yana cewa ya ahlal Madina yace ya ku mutanen Madina aina ulama'ukum yace wai ina malaman ku suke duk ina malaman ku suke anan malamai suka ce akwai ihtimalin ya ga jama'a suna sakaki dangane da azumtar rana Ashura don haka anan yake tambayar ina malamansu wanda anan yana nuna mana duk wani aiki na ibada haƙƙi ne na a haƙƙi ne akan malamai su faɗakar da al'umma su nuna musu cewa lokacin ibada kaza yayi domin wani bai sani ba wani kuma ya sani ya shagala kenan su kuma malamai su ne suke lissafin irin waɗannan ayyuka na ibada shine yake cewa aina ulama'ukum yake cewa ina malamanku ko kuma kasancewar ya samu labarin kenan wani yana karhanta azumtar wato ranar ashura ko kuma wani yana wajabtawa akwai ihtimalin haka sai dai ihtimali na farko dai kamar yana ganin jama'a sun yi sakaki ba sa azumtar ranar ashura shine anan da akan mimbari ya hausa yake cewa ya ahlal madina yace ya ku mutanen madina aina ulama uku ina malaman ku suke yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kulu yace tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fada hadha yawmu ashura wannan yini yini ne na ashura walam yaktubillahu alaikum siyama manzon Allah yace Allah bai farlanta muku ba azumtar shi an gane ko Allah bai farlanta muku ba azumtar shi kenan wannan gaba ita ce wasu malamai suka yi rubo da ita akan cewa tun can ma azumin ashura bai zama ba farilla malamai suka ce a a wannan gaba ba ta nuna rashin wajabta azumin ashura a farko saboda a nan jimlar tana iya ɗaukan ma'anar walam yaktubi Allahu alaikum siyamahu ma'ana alad dawam Allah bai wajabta muku ba azumtar rana ashura dindindin kamar yadda ya wajabta muku kenan azumi na ramadan shine yace walam yaktubillahu alaikum siyama ubangiji ta'ala bai wajabta muku ba azumtar rana ashura kenan alad dawa wa ana sa'im maza Allah yace amma ku san da cewa fa ni yau ina azumi faman sha'a falyasum maza Allah yace duk wanda yake so yayi azumi wa man sha'a falyafdir wanda ko ga dama maza Allah yace kada yi kaga wannan yana nuna mana daga baya azumin ashura ya zamanto kenan mustahabi Allah ya sauke farlancin shi kamar yadda Aisha take cewa lokacin da aka farlanta azumi na Ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya daina azumtar sai ya ce wanda ya ga dama yi wanda ya ga dama yi wani sannan hadisi na biyar a baban hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke cewa qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madina wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa birnin Madina fara al-yahuda tasumu yawma ashura sai ya samu yahudawa suna azumtar ranar ashura fa qala sai manzon Allah ya ce ma haza wannan ko menene suke manzon Allah yake tambaya wannan na nuna mana in kaga abinda baka sani ba ya baka mamaki to ba laifi bane baka yi tambaya qalu sai suka ce haza yawmun salih suka ce ma manzan Allah ai wannan yini ne yini wanda yake na kwarai nagartaccen yini suka ce masa haza yawmun najjallahu bani isra'ila min aduwwihim wannan yini ne wanda Allah ya tsiratar da banu isra'il wato daga makiyinsu abokin gaba su shine fir'auna an gane ku ya hallakar da fir'auna da mabiyansa ya tsirar da annabi musa da shi da mabiyansa banu isra'il fasamahu musa don haka annabi musa ya azumci ranar ashura don godiya ga ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda yake cikin wata riwaya fasamahu musa shukran lillahi annabi musa ya azumci wannan yini don godiya ga ubangiji subhanahu wata'ala ala sai manzon Allah ya ce fa ana ahakku bi Musa minkum ni na fi ku dacewa da annabi Musa an gane ku ni na fi ku dacewa da annabi Musa fa samahu manzon Allah sai ya azumci ranar Ashura wa amara bi siyami manzon Allah ya yi umarni jama'a su azumci wannan yini kaga anan kenan Yahudawa ma suna azumtar ranar Ashura domin rana ce wadda Allah ya tsiratar da kakanninsu da annabinsu shine annabi Musa kuma ya hallaka makiyinsu shine Fir'auna dan haka suke azumtar ranar Ashura a matsayin godiya ga Ubangiji subhanahu wata'ala to wannan hadisi da shine wasu suke bakewa domin kasan halatta haram menene halatta haram kasancewar su halatta kirkira wani abu a cikin addini wanda kasancewar to da yawa da wannan hadisi akan kafa hujja akan taron maulidi sai a ce ana yin shi ne domin godiya ga ubangiji akan samar da wannan fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in ma godiya za a yi shin godiya abinda ra'ayinka da son zuciyarka abinda babu dalili shine zaka zo ka rike shi a matsayin ibada ka gabaci ubangiji subhanahu wataala sai ka nemi wani abu wanda aka shar'anta da shine zaka kusanci ubangiji subhanahu wataala a matsayin godiya maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ranar litinin aka haife shi yana azumi ranar litinin yana azumta ranar litinin an tambaye shi ce rana ce wadda aka haife ni to kenan menene ya dace mu yi azumin ya dace mu yi tunda a nan in ka ce su suna yi ne a sanadiyar Allah ya ije musu wata nikima wani bala'i na hallakar da fir'auna da mabiyansa kasancewar don haka suka ce ko wata ni'ima Allah ya jaddada maka ko ya ije maka wani bala'i to ana buƙatar kai godiya lalle babu wata ni'ima da Allah ya ma bayi sama da turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma godiyar da za mu yi sai mu biyo ta hanyar da aka shar'anta mana ba za mu shiga gaban Allah ko gaban manzonsa mu kirkiru wata faɗa ko wani aiki da sunan ibada an gane ko kenan in har godiyar za mu yi to abinda za mu yi azumin da manzan Allah yake yi a litinin shi ya dace mu yi ba wani taro ba za mu zo mu kirkira wanda su kansu masu yi sun tabbatar da cewa wannan taro ba a kirkira shi ba sai bayan wucewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shekara da hudu wanda daula fadimiyya waɗanda suka zauna a masar wanda 'yan shi'a ne a wannan shekara suka kirkira shi sai da suka kirkira maulidi goma sha biyu to don haka dai a wannan hadisi babu wata makama wadda mutum zai halitta irin wannan bid'a to shine anan manzon Allah yace fa ana ahqqu bi Musa minkum yace ni na fi ku cancanta da annabi Musa fa sama ku manzon Allah ya azumci ranar Ashura yayi umarni cewa jama'a su azumta sannan hadisi na shida a baban hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda ke cewa kana yawmu Ashura ataqudduhu al-yahudu ida wato ranar ashura yahudawa suna kilga ta akan cewa ranar idi ce kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim idan wannan rana ta zo wato yahudawa sukan ma 'ya'yansu da matansu ado a sa ya musu sababbin tufafi kuma su azumci wannan yini suna azumin yinin kuma ranar kuma ranar idi ce a wajensu to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce fasumuhu antum yace ku ku azumci ranar ashura maza Allah ya yi umarni a azumta ba don komai ba don a saba ma yahu kamar yadda kuma ƙarin bayani zai zo nan gaba ya ce ku ku azumci ni domin ranar sallah ba a azumi to amma su yahudawa ranar sallah suka mai da ranar ashura suna sallah kuma suna azumi abu biyu mai yiwa a cikin shari'ar su kenan kusan haka ne yin azumi a ranar idi kenan ba haramu bane a shari'ar su yakan iya kasancewa haka don haka manzon Allah sai ya ce ku ku yi azumi domin ku saba musu wanda kafin hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da bayan hijira manzon Allah yakan sanya dace ma wani aiki da Yahudawa suke yi matukar ba a umarce shi ba da sabanin haka duk wani aiki manzon Allah sai ya kirdadi aikin da zai dace da su bayan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma daga baya sai yake son duk aikin da yahudawa suke yi manzon Allah yake son ya saba musu in sun yi gabas shi sai ya yi yamma ma'ana duk wani aiki da suke manzon Allah sai ya hannu riga da su to dan haka anan manzon Allah sai ya ce ku ku azumci ranar Ashura anan ma dai umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi a hadisi na bakwai a baban wato abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yake cewa ma ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghairihi illa hadha al-yawm yawm ashura yace ban taba ganin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam na nufatar wani yini azumtar wani yini da yake fifita azumtar shi akan wata rana ta daban yace sai wannan yini yinin ashura saboda ladan da ake samu ya ce mazan Allah yakan kirdadi wannan yini sannan sai ce wa haza shahar kuma babu wani wata da manzon Allah yake kirdadar azumin shi domin ya samu sakamakon da ake samu face wata wanda yake na Ramadan domin ya gabata cewa babu watan da manzon Allah yake azumce shi gaba daya a rayuwarsa banda wata na Ramadan ya tabbata a cikin hadisin Abu Qatada a cikin Sahihu Muslim duk wanda ya azumci ranar Ashura ubangiji ta'ala zai kankare masa zunubin shekara wadda ta gabata kafarar zunubi na shekara guda ne wadda ta gabata ranar arafa kwa shekaru biyu shekara wadda ta wuce da wadda za ta zo a gaba to anan abdullahi dan abbas yana nuna mana yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallama yake himmantuwa game da azumtar ranar ashura kenan wannan yana ƙara tabbatar da cewa azumtar ranar ashura sunna ce mai karfi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin anan cewa yi ma ra'aitu ma ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yace ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taharra siyama yawmin yana kirdadar azumtar wani yini faddalahu ala ghairihi da ya fifita yinin akan wani yini yace illa hadha al-yawma yawma ashura in banda wannan yini yini na ashura ya ce sosai manzan Allah ya kan nufaci wannan yini domin ya azumce shi sannan sai ya ce wa haza shahar kuma da wannan wata sai yake cewa ya ani shahar ramadan kira manzan Allah ya kan azumce shi gaba ɗayansa sannan hadisi na takwas a baban hadisin salama ibn al-afwa Allah ya kara masa yadda yake cewa amara annabi sallallahu alaihi wa sallama rajulan min aslam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci wani mutum daga cikin kabila ta Banu Aslam manzon Allah ya ce masa an an an azin fil nas manzon Allah ya ce masa je ka kai shela a cikin jama'a lafazin azin an ciro shi ne daga al-azan al-azan shine al-i'lam sanarwa a Hausa ko kuma kace shela manzon Allah ya umarci wannan sahabi daga cikin kabilar Banu Aslam manzon Allah ya ce ya bi alkaryu zanguna na madina ya je ya sanar da su anna man kana akala duk wanda a yau yawayi gari ya ci wani abinci ko ya sha wani abin sha wazan Allah ya ce fal ya sun baki ya ta yau mihi ya dakatar da ci da sha ya azumci sauran yinin shi kenan daga lokacin da labari ya cimma manzon Allah ya ce ka daina ci ka daina sha ka azumci kenan sauran yinin don haka a wannan gaba malamai suka tabbatar da cewa mutumin da ba shi da labari dangane da tsayawar wata na ramadan yau muna 29 baka da labari an gane ko har ka kwanta baka da labarin wata ya tsaya aka wayi gari gobe ka kai wajen karfe tara bayan ka karya kana ci kana sha sai labari ya zo maka ai an ga wata a jiya to daga wannan lokaci za ka yi niyya ka wuce da azumi an gane ko ba maganar rufan baki ba azumi ne za ka wuce da shi kuma ba maganar cewa a ƙarshen wata bayan wata ya wuce karamu ɗaya malaman da suke cewa rufan baki za ka yi babu dalilin da ya nuna rufan baki azumi ne za ka yi cikakke kamar yadda manzon Allah ya ce fal sun baki ya tayawi domin azumin ashura a farko farilla ne azumin ramadan farilla ne in ka bambanta tsakankaninsu sai ka kawo dalilin da ya bambanta wancan farilla ne wannan shi ma farilla ne ba abin da ya bambanta su don haka shi kwana da niyya wannan ga wanda yake da labarin tsayawar wata amma wanda baya da labarin tsayawar wata ba sharaɗi ba ne a kan shi kwana da niyya daga lokacin da ya samu labari daga lokacin nan zai daina ci da sha sai ya wuce da azumi in a sha biyar rana ka samu labari daga lokacin nan za ka kame ka daina ci ka daina sha daga lokacin nan ka yi niyyar azumi ka wuce da shi kuma azumi ne cikakke sai ya ce wa an gane ko karin bayani akan wannan matsala akwai littafin da ake kiran shi sifatu somin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda salim alhilali da shi da da shi da Ali ibn Hassan Abdulhamid suka wallafa littafin suka tattaro hadisai tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan sifar yanda azumi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake a cikin Ramadan don haka wannan mas'ala sun tantance ta an gane ko magana tabbatacciya daga wannan lokaci kawai mutum zai niyyar azumi ya wuce ba maganar kuma ya ramo wani a ƙarshe sai ya ce wa mallam ya kun akala duk wanda ko bai ci ba bai sha ba manzon Allah ya ce fal yasum ya wuce da azumi fa innal yawma yawmu ashura manzon Allah ya ce domin wannan yini yini ne wanda yake na ashura a takaice dai waɗannan hadisai gaba ɗayansu suna nuna mana hukuncin azumtar ranar ashura sunna ce mustahabba kamar yadda dalilai sun wuce a lissafa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan da a farko kenan farilla ne sakamakon duk wanda ya azumci wannan yini na ashura Allah zai kankare masa zunubi na shekara guda da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك